بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير أصبر sha hudu ga watan al-muharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1441 daidai da sha hudu ga watan September shekarar miladiya ta 2019 wannan shine kasid na 59 cikin jeringiyar kasusuwan karatun littafin al-istiqama wallafar Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi na al'istiƙama yana karantar da mu ne ta farki madaidaici musamman game da fassara nasoshin alƙur'ani mai girma da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama waɗanda ke da alaƙa da ahadisu sifat da kuma wasu matsaloli da ke da alaƙa da al'amru bil ma'ruf wa nahyi munkar da makamantansu Allah ubangiji ya saka ibn taymiya da alkhairi ibn taymiya yana ta yin dabdala mai tsayi akan matsalar da ke da alaƙa da kiɗa da kawo shi cikin addini da sanya shi a masallaci da ma bayani akan yadda wasu suka zake wajen cewa wai kiɗa yana gyara zukata har ma suka ce wai ya fi alƙur'ani saurin gyara zukata ta'ala Allahu amma ya kuluna uluwan kabir da wannan matsala ce yake ta fashin baki a kanta za mu tashi a inda malam yake cewa falamman qaradatil qurunul fadilatu hasala fatratun fi hadha as-sama'i al-mashru'i alladhi به صلاح القلوب وكمال الدين وصار أهل التغيير أهل التغيير فيه أحد أحد رجلين رجل معرض عن السماء المشروع وغير المشروع ورجل احتاج إلى سماء القصائد والأبيات فأحدث سماء القصائد والأبيات كالتغيير ذا يتناوى bayan da ya gama kwararo zantuttuka da suka nuni zuwa ga kyamatar da musulunci ya mai kiɗa kuma ya ba da uzuri ga wasu daga cikin mutanen al'ummar farko da kuma malamai ma waɗanda suka tafi zuwa ga halasci ko rashin karhantawa da ma wasu wanda aka samu suna jin kiɗa ɗin a aikace sai kuma ya kawo nassoshin alkur'ani mai girma da wasu hadisai na manzan Allah su ɗari salama wanda suke nuni zuwa ga falalan sauraron alkur'ani da kuma bayyana cewa sauraron alkur'ani shine abinda Allah ya shar'anta wa mutane shine sai ya ce falamman qaradatul qurunul fadila yayin da waɗannan zamunna masu falala suka ƙare wato alqurun mufaddala zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama zamanin sahabbai zamanin tabi'ai da suka ƙare hasala fatratun fi hadha sama'il mashru sai aka samu kamfa na sauraren alkur'ani din aka samu fatara aka samu talauci aka samu ɗauke hannu ko ɗaukewar ƙafa daga jin alkur'ani allazi bihi salahul qulubi wa kamaluddin wanda ana sauraren shi ne za a samu gyaruwan zukata da kuma cikar addini wa sara ahlut taghyir fihi ahadu rajulaini waɗannan da suke yin tagyir ko tagbir wanda an yi magana a kan shi a baya wato masu yin rawa da kiɗa masu canza addini sai zama ɗaya daga cikin nau'in mutum biyu ne su ɗin ko dai rajulun ma'uridun an sama'il mashru'i wa ghairul mashru' ko a samu wanda shi ba ruwan shi da sauraron alkur'ani kuma baya sauraron na barna din ma bai sauraron wanda aka shar'anta masa alkur'ani kenan kuma baya sauraron kiɗa ma duka ba larurar sa bace ba damuwar sa bace wa rajulun ihtaja ila sama'il qasaid wal abyat da kuma mutumin da bai sauraron alkur'ani amma kuma ya buƙatu zuwa ga sauraron waƙe-waƙe da ƙasidu da baitoci da diwanoni fa ahdatha sama'al qasaidi wal abyati kat taghbir sai ya kirkiro wato sauraron waƙe-waƙe da diwanoni da ƙasidu da baitoci na waƙa kattagbiri kamar wannan saurari da suke suna masu rawa da kiɗa da ta da ƙura wa kanal akabirul ladina hadaru malam yace manyan mutanen kirki da aka ambata a baya wanda muka ji cewa suna halartan wurin da ake ire-iren wannan kaɗe-kaɗe lahum minat ta'awili ma lahum mun ji cewa suna da murda fassara da suka yi suna da wata abu wata fassara da suka kale mata wanda a ganinsu wannan ita ce dalili da ta ba su dama su yi wannan saurare ɗin fa aqama Allahu fil ummati man ankara zalika Allah cikin hikimarsa da tsarin sunnarsa sai ya tsayi da wasu mutane a cikin al'umman nan ta musulmai man ankara zalika wanda su kuma suka miƙe suna masu inkari suna masu maida zance da bayyana wa al'umma cewa wannan abin da ake ba addini bane wanda dama wannan kama huwa sunnatullahi fi hadhihi al'ummati kamar yadda haka tsarin yake haka tsarin Allah yake game da wannan al'umma baya barin ai ta yin wata barna ba tare da ya tashi wasu da za su yi inkarin wannan barnar ba komai yadda ake yayinta komai yadda kowa ya shige ta sai an samu wasu komin karancinsu komin rashin wato cancantarsu sai Allah ya tada wasu wanda za su yi inkarin wannan barnar al'amiratu biyadil ummati al'amiratu bil ma'rufi annahiyati anil munkar kamar yadda yake sunna Allah a cikin wannan al'umma wacce daga cikin sufofinta shine tana umarni da kyakkyawa tana hani da mummuna kamar da Allah yake cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa ulai'il munkiruna fihim al-muqtasid fi inkari su wanda suke miƙewa su yi inkari a cikin su akwai wanda yake al-muqtasid wanda yake yin daidai wa daida abinda ya kamata ya inkari zai yi inkarin sa a bisa wajahi da yanayin da ya kamata ya inkarinta muqtasid kenan wa minhumul mutaawwilu bi ziyadatin fil inkari ghayr mashru'a akwai wanda kuma shi ma idan yazo inkarin zai yi barna zai yi gyaran ganga azbinawa zai wuce makadi da rawa zai ƙara akan abin da ya kamata ya inkari da bi ziyadatin da wani ƙari fil inkari a wajen musantawa din ghayr mashru'a wanda wannan ƙarin ba a ce yi haka ba wato zai wuce abin da ya kamata kamar yadda muka ji a baya ya tattauna akan wannan matsala cewa ba fa duk wai mai inkari ne yake akan daidai ta fuskar yadda yake inkarin ba ta yi abin fi jauhari fi jumla abin da yake hani zuwa gare shi bid'a ne amma kuma zai iya zakewa shi ma wajen hani shi sa malam abdurrahman al-muallimi rahimahullah yake cewa mahma kana hubbuna lil haqqi fala yanbaghi an nansurahu illa bil haqqi da yadda muka kai ga san gaskiya to bai dace mu taimaki gaskiya ba sai da abin da ya zama gaskiya ne kowa yana son ya taimaki gaskiya yana son a ce ya yayi abin nan ya ya tsaya a bangaren gaskiya amma wajen hakan ana iya samun wuce makaɗi da rawa shiga fiye da abin da shari'a ta halasta to ana iya samun mai inkarin bid'a sai zama a cikin inkarin nashi akwai zakewa a cikin inkarin nashi akwai jafa'i akwai rashin bi a hankali akwai rashin bin ka'idar sunna kama ahdasa ula'ika ma laysa mashru'an kamar yadda su waɗancan masu kaɗe kaɗe suka kirkiro abin da shari'a bata yarda da su ba wasara ala tamadil ayyami kuma aka ci gaba da samun abin ala tamadil ayyami a bisa wucewar kwanaki yau da gobe yau da gobe yazdadul muhdath minas sama abinda suke yi na bid'an yana ta karuwa bid'ar ana ta karata ana ta karata wa yazdadu taglibu fil ahli inkari su kuma ɗayan bangaren masu yin inkarin su kuma sai su ma su ƙara tsanantawa ma'ana idan ka kalla misali ka ɗauki misalin maulidi da ake da shekara talatin ko makamantansu baya za a zo ne kawai a zauna a karanta sirar manzala su islamu a karanta waƙoƙi na yaban shi tarihinsa da sauransu a lokacin wasu na inkari cewa babu kyau wannan abu ana nan ana nan sai kuma wannan bid'a ta ƙaru aka fara yawo a gari aka fara sa kiɗa da gwargwadon ƙaruwan bid'ar da gwargwadon ƙaruwar masu inkari da kuma da suke tsanantawa wajen inkari har sai ka ji wani yayi a garin yin inkarin sai ka ji ya faɗi magana take muguwar kalma ce kamar yadda za ka wani garin inkarin maulidi da sauran suka ji ya ce ai babu ma inda aka ce a kaunaci manzan Allah kaunar manzan Allah ba ma shi ne abin da ake nema kaga wannan ya zake shi ma har ya kai ga faɗan abin da ke ba haka shari'a take mishi ba to da gwargwadon barnar da masu barna suke shi ke sanya su ma masu inkari sai su kai matuƙa wajen inkarin har ya zama su waɗancan sun yi barna su ma waɗannan sun yi barna barna ta masu bid'a ta fuskar tsanantawa a bid'a su barna ta masu inkarin bid'a su kuma ta fuskar tsanantawa a wajen inkarin su har su wuce haddin shari'a hatta alal amru min anwa'il bid'i wad dalalati wat tafarruqi wal ikhtilafati har al'amari ya kai ya kawo ya tike zuwa ga anwa'il bid'i nau'o'in bid'o'i mabambanta wad dalalati da bata iri iri wat tafarruqi da rabuwar kai wal ikhtilafati da sabani kamar da ƴan shi'a da suka kirkiro bukukuwa na ta'abini na tunawa da kisan da aka wa Husaini sai aka samu wasu garin inkarin wannan abu su kuma suka ce to a dinga yin farin ciki ma kai a rana in yan shi'a sun saka bakaken kaya su bari su sa fararen kaya in yan shi'a suna yin bakin ciki su bari su farin ciki bari su yalwata ma iyali bari a mai da shi ma wani biki na musamman shine sai ya zama can bata ake yi a cikin addinin shi'a nan ma ya zama bata can ana yin ana zakewa nan ma ana zakewa sai ya zama kuma babu babu dal kafa tsakankanin juna babu ga maciji babu sassauci haka ya ƙara samar da rabuwar kai da bata da fitina da makamantansu ila ma huwa a'azamu idan ma ila ma huwa min a'azamil qaba'i qaba'i almunkarat har zuwa abu mafi muni abin kyama wani lokaci har zuwa yaƙe-yaƙe da kashe-kashe allati la yashukku fi azami ismiha wa tahrimiha mallahu adna ilmun adna ilmin wa imani ta yadda abubuwan da ake munana na bid'o'i da abin da suke haifarwa munana wajen inkarin bid'o'in abin da ke cikin su na zunubi na girman zunubi babu wani mutum da yake da adna ilmin wa imani wanda yake da mafi karancin nasibi a cikin ilimi da wanda yake da mafi karancin nasibi a cikin imani baya shakka cewa abin barna ce kowa ya san cewa ba kyau wani lokaci har a cikin isu isu yan bid'a in aka samu masu hankalin cikin su zaka ga in sun koma gefe ko suka samu damar mun yi magana za su ce wannan abin fa babu kyau wannan abin da muke yi babu kyau da kansu suna faɗi haka kuma su kansu bangaren wanda suke wakiltan inkarin wannan bid'a su ma masu hankalin cikin su san cewa abin da ake ba daidai bane wajen inkarin ya wuce haddin shari'a wa aslu hadha al-fasadi min zalika at-ta'wili fi masail al-ijtihad asalin wannan barnar duka abin da ya kawo ta shine ta'awili da ya faru a wajen ijtihadi ijtihadin can na farko da garin bayani akan hukuncin kida wasu suka ga cewa to bari a san yanda za a ce ba komai a ci gaba da yi tunda dai mutane suna yi wannan shine tushen barna kokarin ka ga wani abu wanda saboda mutane sun saba da shi ko kuma kana son a ci gaba da yin shi ko kana da wani mai gida wanda yake son a yi abin bari ka san yanda za a yi ka ce ya halasta to zai haifar da barna wato mataki-mataki har akai ga abinda ba za ma a tuna ina ta faru ba da haka aka samu barna iri daban-daban suka shigo cikin addinin musulunci ta fuskar ta'awili kamar ta'awili akan halasta wannan kiɗa haka ta'awili akan halasta auren mutu'a haka ta'awili akan halasta kuɗin riba da cin riba da ta'awili akan halasta jinin musulmai da makamantansu wanda diya mana misalansu a baya wanda kowanne za ka samu wata ƙungiya tana yin wannan ta'awilin tana aikata wannan aiki yanzu ɗauka ka ga misali khawarija irin boko haram ɗin nan da ta'awili suke halasta jinin musulmai mutanen da ke sallah suke salati suke kallon gabas sai ku zo ku ce kafirai ne da ta'awili kuma ku auka musu da kisa ku ta barna ku ta kashe su shine irin wannan barnar da yake cewa girman laifinta babu wani mutum da ke da hankali da imani wanda bai san girman laifin abin da yake kowa ya sani baka bukatar sai malami musaidi ya ga maka haka da wannan ta'awilin aka halasta kada kada din nan har ya kai ga irin abin da ake gani yanzu na na yawace yawace akan titi da barin sallah da kwaikwayon kafirai da kada gangar coci da yin barna iri daban-daban da cakuɗe ɗaya tsakanin maza da mata da abubuwan da suke biyo bayan haka na barna iri daban-daban duka me ya kawo shi asali ta'awili ina fata mun gane ta'awili wajen ijtihadi to haka kuma irin abin da aka halasta wa mutane na nau'o'in kasuwanci mabambanta da sunan cewa kasuwanci ne da sunan cewa idan ba mu yi ba arna za su wuce mu su za su zama suna da control akan tattalin arziki da ire-iren waɗannan ta'awila ɗin shine ya kai ga irin waɗannan barnatakekeniya haka in ka haka barna da take faruwa game da wato yin fito na fito ko kuma shiga harkokin siyasa irin na kafirai na barna na yin muzahara da yin fito na fito da surutu a tashoshin yada labarai don yi wa gwamnati adawa da irin barna da ke biyu bayan haka musamman abin da ke faruwa yanzu a ƙasashen larabawa mabambanta wasu fiye da shekaru biyar shida bakwai sun lalace duka ta'awili ne ya kawo wannan an zubar da jini an lalata garuruwa da ƙasashe an ɗaiɗaita ƴaƴaye da zawarawa da marayu ƙasashe da dama sun lalace duka asalin shi daga tawili ne a cikin ijtihadi faman sabbatahu Allahu bil qawli thabit duk wanda Allah ya bashi tabbaci da gamdakatar da magana matabbaciya utiya ata kulli dhi haqqin haqqa ya baiwa kowane mai haƙƙi haƙƙinsa wa hafiza hududallahi ya ainihin kiyaye iyakokin Allah falam yata'addaha bai tsallake su ba wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa wanda dukke tsallake iyakokin Allah to kan shi cuta fa sharru fit tafriqi bi tarkil ma'mur sharri bala'i na aukuwa ne ga al'umma bi tarkil ma'muri ko dai wato barin abinda aka ce ayi shine tafriq gazawa kenan aw al'udwani ko kuma ketare iyaka bi ta'addil hududi a ketare asalin iyaka wa hasalat ziyadatu fi jami'il anwa'i al-mubtadi'a anan ne aka samu faruwan ƙare-ƙare a wajen gazawa ɗin da kuma wato wajen wuce makaɗi da rawa wato abin da yake cewa shine Allah ya kan yi ma wasu mutane gam da katar ya ba su dama su je tsaya inda ya ce a tsaya su zama ummatan wasata ya ba su magana matabbaciya su dinga ba kowa haƙƙinsu su ba Allah haƙƙinsa su ba bayan Allah haƙƙinsu haƙƙin Allah na tauhidi da ibada da bin shari'arsa haƙƙin bayin Allah na kyautata musu da yi musu uzuri da yi musu nasiha sai Allah ya ba gamdakatar wa wasu mutane su tsaya iyana ba sa ƙetar iyakokin Allah domin ƙetar iyakar Allah to wannan ita ce ƙofa ta kawo ɓarna ɗin ta yin ƙari a cikin al'amarin da yake tabbatacce sai hujja da wannan faɗin Allah da yake cewa wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa in muka lura yanzu wannan ayat ta zo ne fa ko wannan bangare na ayan ya zo ne akan bayani akan wani abu wanda asalin shi ya halasta shine saki da Allah yake cewa ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'idda wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fashatin mubayyana wa tilka hududullah Allah yace idan ku saki mata ku saki su bisa lissafin idda su sananniya kamar yadda aka sani a cikin tsarki wanda ba a kwanta da su ba ko kuma idan suna da ciki ko makamantan haka sannan Allah ya ce kuma ku lissafa iddan dalla dalla kar kuma ku fitar da su daga gidajensu da suke idda a ku ba su idda a ciki saboda la tadri da Allah Allah yuri su ba da zalika amra sannan Allah ya ce sai in sun yi wata barna aka ce barnar shine idan suka nemi su nuna za su zama 'yan duniya ko 'yan tasha ko kuma har ta kai ga tana yin fajirci to anan za a fita da ita daga gidanta a je a kai ta gun alƙali a mata haddi kamar ibnu abbas yake faɗa a cikin tafsirin ibnu jarir al-tabari to sai Allah ya ce wa tilka hududullah waɗannan abubuwan da aka ce ku tsaya akan su yin saki akan lokacin da ya kamata a yi barin su a gidajensu su yi idda kar a fitar da su sai in sun yi barna waɗannan fa iyakokin Allah ne kaga a cikin mu'amala ne fa Allah ya ce kuma to duk wanda ya tsallake su to ya cuci kanshi wanda bai saki akan lokacin da ya kamata yi ba ya saki a cikin tsarkin da aka bata ko a lokacin da bai kamata a saki ba cikin haila to wannan ya cuci kanshi duk wanda kuma bayan yayi saki ya kori matar ya ce ta bar gidan shi ma ya cuci kanshi ne ita ma an ta fita ta je ta yi wani barna ta cuci kanta ne to waɗannan yanzu masa'il ne ma kenan a cikin mu'amala Allah ya ce idan ba a tsaya iyakar inda Allah ya tsayar ba za ka cuci kanka cutar kai malamai sun fassara shi da abubuwa da dama na farko da tukunna za ka ɗaukar kanka zunubi shine zalunci mafi girma sannan kuma wasu wasu wasu abubuwa waɗanda za ka yi nadama gare su za su faru waɗanda za su zama maka sarƙaƙiya ko su murɗe maka rayuwa da sauransu to ina kuma ga abin da yake ya shafi addini kenan shi ne abin da yake makwatanci in ya zama a cikin mu'amala ma an ce dole ka tsaya inda Allah ya ce a tsaya to ina kuma a cikin addini kaga shi ne aula da a tsaya inda Allah ya ce a tsaya shi ne kuma sai yake ƙari da cewa dama hanyoyi biyu ne ake samun barna na farko at-tafritu bi tarkil ma'mur mutum ya gaza abinda aka ce yayi ya kasa yi ko kuma al-udwan ya tsallake iya inda aka ce tsaya ga inda aka iyaka ka gaza kaiwa ko kuma da ka zo mai ka tsaya a daidai wannan iyakar sai ka zarce ka wuce makaɗi da rawa to wannan ma barna ce ma'ana an ce ne a yi jihadi a yaƙi kafirai shine iyakar da aka ce a tsaya sai kuma mutum ya yi extending jihadin shi zuwa kan musulmai irin yadda yan boko haram suke an ce a ƙaunaci annabi sallallahu alaihi wasallama a yi mai salati a mushi biyayya wannan dole ne shari'a ne da mutum ya zo garin ƙaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zake mai da abin kiɗa da shi shi ƙaunar annabi abin shi kiɗa ne kaga ya zake kenan ko kuma wani an ce ya ƙaunaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya busan da shi sai kawai ya ja da baya shi bai wa annabi salati bai kaunar manzo Allah sai sama babu ruwan shi da da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shi kuma ya gaza bai kai inda ake so ya kai ba kamar yadda ya faɗa a baya cewa ƴan bid'a suna zakewa wajen kirkiro salatoci da zikirori na bid'a waɗanda kuma suke cewa su ahlus sunna ne su kuma suna gazawa wajen ba sa yin zikirori da salatocin da sunna ta kawo أذكار الصباح والمساء أذكار الدخول والخروج أذكار النوم أذكار نشغا الخلاء da nafita na sanya sutura da sauransu kai hatta ga magarin mayi ma dan uwanka sallama da amsawa su kuma wanda suke cewa su ba za su yi wancan na bid'a ba su kuma ba sa yin shi kaga sun gaza kenan daga inda ya kamata su kai wadancan kuma su kuma sun wuce makaɗi da rawa daga abin da aka ce su sai ya ce fa inna asla sama'i alqasa'i kana talhinan بإنشاد قصائد مرققة للقلوب تحرك تحريك المحبة والشوق yace asalin tarihin fa yadda aka samu waɗannan waƙe-waƙe su ne talhinan wani ana ana ana ana karya murya ne waƙoƙi ne wanda dama akwai su larabawa sun shahara a cikin al'adar su akwai waƙa sai wani yazo yayi talhin ya karya murya bi inshadi qasa'ida ya rera wasu baitoci muraqqaqa lil qulubi wanda suke sanyaya zuciya tuharriku tahrikal mahabbati washawq suke motsa bege da kauna ana karanta waka magana dalla dalla haka don wani zo karantawa sai ya sai ya lankwasa murya yanzu babu kida mataki na farko kenan me kun ya karanta ta kawai karatun zance sai ya zo ya karanta ta ya lankwasa murya sai wannan lankwasa muryar sai ya haifar da tana da wani tasiri wajen sanya zukata da kuma sanya wa zukata shauki da bege awul khawfi wal khashya ko kuma ya zama ya sanya wa zukata tsoro da natsuwa ma'ana idan yayi tadin da ya shafi kauna da soyayya da masoya da begen su sai masu sauraron su ji wannan yanayin a jikin su in ko yazo yayi tadin da ya shafi kabari da lahira da tashin alkiyama da hisabi da kaza sai su ji tsoro da nutsuwa awul huzni wal asafi ko su ji damuwa da bakin ciki kaman yazo yayi magana akan wani wanda ya mutu yayi mai rafa'i ko yayi ya tattauna akan wata damuwa da ta damu kowa halin da ake ciki misali na rashin abinci na tsoro ko yunwa ko fatara ko tashin hankali to wannan kuma sai sa sai su ji irin damuwar da yake ji wa gairi zalika da makamancin wannan wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam yana iya ɗan adam shine kaɗai halitta wanda yake iya taya ɗan uwansa ɗan adam irin wannan ɗabi'a wato in kaga wannan farin ciki zaka iya mushaɗara zaka iya tarayya da shi a farin ciki zaka iya tarayya da wani a bakin ciki in ka zo ne ambaci labarin bakin ciki zaka iya jin bakin cikin kai ma tare da kai wannan psychological ya kaɗan adam yake to idan aka zo wannan zancen aka aka lauya shi cikin murya mai hawa da sauka mai tashi da faduwar murya sai abin ya karu wa kanu yashtarituna lahul makana wal imkana wal khullana a farkon al'amari ba ko ina ake ba sai an samu wuri na musamman da ake zaune wal imkan kuma sai an samu yanayin da ake ganin ya cancanta wal khullan da kuma abokan yin haka din da a majalisai ne na sufai da ka kowa sai in muridin su ne farkon al'amari a cikin karni na biyu misali majalisi ne na sufaye bayan an zo an gama magana akan gyaran zuciya gujewa haram rinsa ido tunanin lahira kuka sallar dare faɗan gaskiya cin halas za su ta irin wannan maganganun masu sanya zuciya to in za an zo kafin a watse a majalisin sai a samu wani sai ya cike da kasida to idan kai ba muridi bane ma ba za ka zauna a wajen ba dama duk wanda ka ga ya zo wajen sai in muridin su ne da aka isu isu ne sannan kuma sai an ga yanayin da ya cancanta ko an je an yi ta'aziyya ma wani da dan uwansa ko mahaifinsa ya rasu sai a ce to a cike da wata kasida ta rafa'i ga wannan mamacin ko makamancinsa sannan wal khullan khullan ma'ana abin nan kenan jam'u khalil khalil khullan kamar yadda zaka ce amil ummal sai sai tsakankanin isu isu masoya wanda suke suna ganin junansu a matsayin masoyan juna sun hada wato tarbiya ko tunani ko tsarin rayuwa iri guda daya fayashtarituna an yakuna almujtami'una li sama'iha min ahli at-tariq zaka suna sharanta cewa waɗanda za a taru a saurari kiɗa tare da su sai sun zama 'yan ɗariƙa wannan mutumin ne 'yan ɗariƙa ne na wannan harkar almuridi na liwajihin lahi waɗanda suke neman fuska Allah waddarin akhira wanda suke neman wato tsira a lahira shi ake nufi dama da muridi wato wanda shi ya sallama rayuwar shi baron shi da duniya lahira kawai yake nema kuma ya tafi gun wani shehi wanda yake ganin shehin nan zai ɗaura shi akan tafarkin tafiya lahira ba tare da ya damu da duniya ba wa an yakuna ash-shi'r al-munshad ghayr ghayr mutadammin lima yukrahu sama'uhu fi shari'a kuma ya zama wakar wanda za a rera din ta zama babu bata daga cikin abin da ake kyamar sauraron irin ta a shar'ance bata da wani abu na barna ko fasadi ko muguwar magana ko lalatacciya wa qad yashtaritu ba'dhum an yakuna al-qawwalu minhu wasu ma suna shaɗanta cewa wanda ya yi waƙar asali ya zama ɗaya daga cikinsu ne kada aro wata waƙa daga waje a zo ana yi wa rubba mashtarata ba'duhum zalika fi sha'ir alladhi ansha'a tilka alqasaid bayan wanda zai zama mai rerawan ɗaya daga cikinsu ne to sai ya zama asalin baitocin ma na ɗaya daga cikinsu ne dan ba dole ne ya zama shi mai rerawan waƙar sa yake rerawa ba ta yi waƙar wani ce ya ɗauko yana rerawa to da wanda zai rera din da asalin wanda ya kasida duka sai in nasu ne dan cikin gida dan wannan zawiya ko wannan tafarki na na wannan dariƙa wannan yana baga mana farkon al'amari ne kafin abubuwa su lalace duk zai kwararo bayani akai wa rubbama dammu ilayhi alatan tuqawwi sauta wani lokaci sai aka fara samun ƙari to sai a sa mishi wani ala wani wato kayan aiki wani tool wanda za ta ƙara ma muryarsa ƙarfi wa huwa darbu bil qabid shine sai a fara buga wata yar sanda ala jildin mukhadda a jikin wani dan filo filo ne na fata ake sai a hura mashi iska shine jildin mukhadda fata ce an riga an jeme ta sai a saka ta kama filo kamar da kaga ana yin tintin da ake zama a kan shi a hura mashi iska ya zama yayi girma to idan ana bugawa da wani dan iki sai ya dinga bada wani sauti shi yana yin kidan wani kuma na dan buga mishi haka sama-sama dan sautin ya karu aw gairiha ko wani abu makamancin wannan sai suka fara wa huwa takbiru sai su fara tafi ko su zagaye shi suna yana yi su kuma suna zagaya shi suna tafi suna gyada kai da haka aka fara ana tafi ana gyada kai shi kuma yana yi duk har yanzu ana tsaki tukuna wa min al-ma'lumi an nastima al-aswati yujibu harakatan nafsi bihasabi dhalika as-sawt na daga cikin abu sananne a psychology ɗan adam shine jin wani sauti yujibu harakatan nafs yana lazumta dole idan ka ji wani sauti zuciyarka sai ta motsa bi hasabi zalika sauti da gwargwadon wannan muryar idan ka ji yanzu da yake wannan idan aka ji karan bindiga tas dole unconsciously sai zuciyarmu sun buga gwargwadon wannan karan in muka jiyo kiɗa haka kamar yadda misali anan yanzu aka ce ba kyau a ji kidan wayarka ko idan an ji kidan wayarka a yanzu dinnan a nan wajen sai zuciyoyinmu sun yi reacting to wata cewa kai laifi in ka ji an kira sunanka dole sai ka waiga ka amsa in ka ji karan horn ka ga waɗannan sautuka ne ina fata mun gane to kowane sauti da gwargwadon abin da ke fitowa na amo daga cikinsa da gwargwado da za ka yi reaction me yasa kawai kana tsaye in ka ji wani kiɗa ba za ka san za ka kiɗa kai ba ko mu usadancinka in ka ji wani kiɗan kawai za ka ji kana kiɗa kai ne ba ka sani ba in ka ji wata magana sai ka ji ka yi tsaki in ka ji wata ka yi tasbihi in ka ji wata ka yi mamaki duka waɗannan reactions ne da suke faruwa simultaneously da zaran ka ji wani abu na sauti in ƙara ne mai ban tsoro dole za ka ji tsoro idan ƙara ne mai ban tausayi na jariri misali za ka ji tausayi idan mai ban sha'awa ne za ka ji sha'awa haka gwargwadon yadda aman murya yake fita gwargwadon irin reaction da ɗan adam yake wannan ɗabi'a ce to da ka duk ɗan adam idan ya ji nau'i na kiɗa ko wani abu mai sauti na sautin amo to zai yi taharruki da gwargwadon wannan sautin wa huwa yujibul haraka wannan zai sa dole za a motsa kalla ka ga misali yanzu duk yadda mata suka kai da jarraban san rawa a gidan biki ba su si wannan rawan ban babu kiɗa ko da ake cewa wata zaka tsaya mata kai a cewa inda kiɗa rawa amma babu kiɗa rawa duk ƙarya ne ba za su iya rawa ba sai an sa kiɗan nan saboda kiɗan nan shine shine ijineta shine mabudin da ke buɗe rawa ana ƙara zafafa shi suna ƙara zafafa rawan suna ƙara barna da fasadi to haka kiɗa yake ɗabi'a ce ta ɗan adam haka Allah yi ta to sai ya ce walil aswati qaba'i'u mutanawwi'a sautuka suna da ɗabi'o'i daban-daban tatanawwa'u atharu hafin nafs salan su yana bambanta a zuciya athar din su abinda suke bari a zuciya yana bambanta hatta su kayan kidan iri daban-daban abinda ganga za ta barwa mutum daban da wanda watakila wata irin nau'in gangar daban ko sarewa ko kwairama ko kalangu ko jita ko makamantansa kowane akwai irin asarin da yake bari wa kazalika lil kalamil masmu' hakanan zance idan ka ji shi idan ka ji magana tasirin da take bari a zuciya ya bambanta daga irinta nazmihi wa nasr nazmuhu wa nasr shin wannan zancen waƙe ne ko ko zube ne wa yajtami'una bayna sautil munasibi wal hurufil munasiba lahum da haka sai suke hada tsakanin haruffa sai su nemo sauti wanda ya dace da haruffa wato sai a yi tarkibin kowace irin waka akwai irin kidan da za salon kidan da za a kada mata sai su dace su saje da juna wa hadha al-amru yaf'aluhu banu adama min ahli diyanati al-bid'iyya wannan abun dukkanin yan adam suna yin shi daga cikin masu bin addinoni na bid'a mabambanta kan nasara was sabi'a kaman kirista da sabi'awa wanda ake cewa suna bautan mala'iku inda a coci idan aka zo za a yi kida akwai irin nau'in kidan da za a yi a kowace gaba a irin addu'a iri kaza ko a dare iri kaza ko a munasaba iri kaza akwai irin kidanta su band group din in an ce su kada sun san yadda za su ja wato abin nan din gangunan nasu da irin da inda za su goga a jikin jitarsu ya bada irin sautin da ake so to yanzu a zamanance ma kwamfuta ce kawai za a bata command ne kawai a ce ga irin kidan da ake so ta yi za ta haifar da irin wannan kiɗan ya ce wa gairi ahalid diyanat mimman yi harriku bi zalika hubbahu wa shauƙahu wa wajdahu har ma wanda ba sa bin addini wanda suke yin kyaɗe-kyaɗe wanda zai motsa musu ƙaunarsu da begensu da kuma tunaninsu au huzunahu wa asafahu ko baƙin cikinsu da damuwarsu au hamiyyatahu wa gadabahu ko ya motsa mishi wato abin nan hamiyyarsa ƙabilancinsa da fushinsa yanzu irin kidan da za a yi ma dan dambe ya harzuka irin kida ne in aka mishi wani taki ya sani sai ya harzuka in ba mai wani taki ba zai harzuka ba dan farauta da irin nashi wanda shi ma yake harzuka shi dan siyasa shi ma da irin taken da ake masa ba za a dauki wannan taken na dan siyasa a je a yi ma dan dambe ba ba zai harzuka shi ko mun gane mata a gidan biki irin kidan da ake musu daban da irin kidan da ake ma yan maulidi kowa nasu ake musu irin wanda zai motsa su su reacting yadda ake so idan alhaji ne kai kai ta manni a wurin biki hakudin ka su kare ana ta maka kida irin wanda zai motsa zuciyarka kaga irin wannan kidan ba za a je a yi shi a wurin a wurin farauta ba kuma kowanne da wurin sa to haka a kowanne yanayi akwai irin kidan da ake yi wanda yake motsa irin wannan zuciyar fa khalafa ba'da ulaika man sara yajma'u fihi akhlaqan minan nas to bayan waɗancan da suke yi isu isu ne muridai a majalisunsu a keɓance da waƙar ɗaya daga cikinsu da rerawar ɗaya daga cikinsu farkon mataki kenan sai suka zo kuma suka fara saka wato mun ji suka fara saka dindufa irin ta filo wanda ake sa mushi ake hura shi ko a cika shi sannan suka zo suka fara zuwa suna fito da shi cikin mutane daga nan shi ne ce sai aka fara tara akhlaqan minan nasi kowane yuyuyu a cikin mutane gaugau bayan da sai keɓantattu to yanzu kowa na iya zuwa wa yarawna istima'ahum lidhalika shabakata suna ganin taruwar mutane din nan ma wata wata wato abin nan ne wani tarko ne shabaka net irin na farautan kifi tasqadun nufusa wanda za su kame zukata za su yi farautan zukata bi za'ami ariya wasu ila taubati wal wusuli ila tariqi ahli irada cewa hakan zai ba su dama su kame mutane zuwa ga tuba kuma mutanen su bi salon abin da ake so na hanyar tsira ma'ana yanzu sun fito da awa ne kenan mutanen da ba sa cikin wannan harka ta sufanci ya za a yi a jawo su su masu shigo to sai a dinga yin kiɗa a tare a yi kiɗa idan sun ji yau sun ji gobe su ma ana fatan sai su shiga cikin wannan ɗariƙa ɗin a tunaninsu wa udisa ba'a da ula'ika aidan alistima'u ila al-makhalif mataki na uku kuma da aka bi bayan waɗancan matakan sai aka zo aka kirkiro kuma sauraron al-makhalif wato ‘yan daudu su ne almakhanif alma'arufi na bilgina wanda aka san su aikinsu kawai kiɗa ne wanda suke sun mai da kansu ‘yan daudu lalatattu za su zo su yi shigan mata su zo suna kiɗa suna rawa li ahalil fusuki wa zina suna yi ma fasikai da mazinata kiɗa a gidan kulab suke yi a gidan rawa a gidan buki kamar da kake ganin dai yanzu yana faruwa an san su an san su lalatattu ne marasa mutunci ne kowane gari akwai su sai ka ji sun ce ai asalin su ƴan mandiri ne su zaka ta ji a bakin suna bada wani labarin cewa da kidan bege suka fara da waƙan yaban ma'aiki suka fara daga baya suka zarce suka koma mawaka na siyasa har suka zama ƴan fim ko ƴan kidan biki ina jin kowa a cikin ya taɓa jera wannan labarin ka duba ka kamar yanzu ake yin abin ibn timiya yake yake fashin baki akan shi sai ce a wa rubama stama'uhu min as-sibyan al-maradan wani lokaci kuma sai a fara sauraron kidan daga daga bakuna ko daga kadawan matasa waɗanda suke shagiri wato ɗan luwadi kenan kun tana yayi magana akan su a baya waɗanda su ba iya kidan suke tsayawa ba su suna zuwa ana yin fasikanci da suna alaka tsakanin maza da maza Allah ya tsare mu aw min niswanil mullah ko kuma mata waɗanda suke wato abin nan kilaki karuwai marasa mutunci fasikai ji an ce wance makaɗiya ce wata ma daga wata ƙasa take zuwa a taru an zo ana so a ganta za ta zo tsirara ta saka wani ɗan sutura haka wanda bai kai ya kawo ba bai farban yaji ba aikin ta kenan kuma taruwa ake ana kallanta ana jin kiɗa in aka bi tarihi da sai a ce a asalinta daga islamiyya suka fara ya sayyidi yake saka sun za a yi maulidi suna yin waka daga na aka ji tana da zaƙin murya tana da fitsara tana da tsaurin ido shine hatta nisa ta kai da take ga sunan da yawa a nan garuruwan Kano Kaduna Sokoto Zaria Borno ko ina akwai su annan cikin local environment din Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa a kama yaf'alu ahli dakasiri wal mawakhir kamar yanda mutanen addakasir suke yi wal mawakhir asali wannan addakasir jam'i ne na kalmar addaskaratu addaskara wanda asalin lafazin kamar yadda wanda yake faɗa fairuza badi a cikin alƙamusul muhit yace laysat bi arabiyatin sharifa ba tsantsan larabci bane amma dai ya zama musta'araba akan ce daskaratun daskaratun kamar yadda a cikin hadisin hadisin Abu Sufyana da yake bada labarin abin da ya faru da wannan sarki na wanda ya so ya musulunta din a cikin sayin muslim amma sai ya ji tsoron mutanen shi kisra ne ko da ya ce innahu adina li uzama'ir rumi fi daskaratin lahu ya shiga cikin wani ɗaki ya kukkulle go sai ya ce ma mutanen rumawa manya-manyan su su zo sai ya ce ya musulunta sai suka zo kamar za su haɗiye shi sai suka tarbi an kulle din nan to za ka ga lafazin ya zo da daskara shi ne addakasir eh daskira ko daskira na daskira da kasbi kasirin ra sai a ce jam'in shi shine addakasir asalin ma'anar shi sun ce ko dai yana ɗaukar ma'anar alƙarya eh me nake cewa da sakir daskira da sakir daskira da sakir shukran akan fasara shi da ma'anan alƙarya ƙauye ko kuma as-sawma'a as-sawma'a wato kaman ɗakin mai bauta kenan kaman fasto ko wani makamancin haka ko buyutul a'ajim shi ma yana daga cikin fassararsa ko kuma wato gidajen waɗanda ba larabawa ba yadda suke sada ko kuma babban gida fada a tsakankanin ƙananan gidaje kamar yadda ya faru da shi wannan sarki ɗin ko kuma gidan club wato abinda ake ce ma abin nan kenan almalha almalha ko alhanut wurin shaye-shaye wato kaman club kenan ko ba inda ake zuwa a sha giya a yi rawa a yi kiɗa a yi caca a yi dubbarar da ake dinnan shi ma ana ce mashi addaskira to masu irin wannan gidajen club din kaga abin da suke kenan tun da can kenan zamanin sibin taimiyya akwai irin wannan gidajen club din wataƙila ma daga na aka samu kalmar disco wallahu ala da ake cewa gidan disco ko ni dai ban sani ba amma dai haka ake ce mata wal mawakhir shi kuma almakhura almakhur shine majlisun riba shi ma gashi nan yazo a cikin Ziyad ibn Abi wani gwamna din nan daga cikin mugayen gwamnoni a zamanin Banu Umayya da yazo kasar Basra yake ce musu ma hadhihi almawakhirul mansuba wani irin wurin zama ne wannan majalisi ne naga kuna yi ko ina an kafa su don aka ce mahur ana nufin wani majalisi wanda ake yin wani abu na saban Allah a wurin ko da gulma ake yi ko ana caca ko ana cin naman mutane ko ana kallon mata mutane suna wucewa ko kuma ana duk abin da ake ne zama ba na alheri bane ana iya ce mishi al-mahur shine suke ce mishi mawakhiya jam'i shi kenan to daga nan irin waɗannan wuraren zaka ga abin da ke faruwa a cikin su kenan na barna musamman da inda aka ce gidan disco daga ji ka san gidan barna ne da akwai su da yawa amma yanzu yawanci zaka ga sun mutu saboda kowa diskon shi na hannun shi da ne yake zuwa gidan disko aje a ji kida aje aje a yi kallon rawa amma yanzu kowa diskon shi yana cikin wayar shi sai wanda Allah ya tsare malai ci gaba da cewa wa qad yajma'una fi samai wa qad yajma'una fi samai anwa al-fusaq wal fujjar suna tattara gaba ɗaya suna tattara nau'o'i na mabarnata da fajirai a wurin sauraron kiɗa ɗin nan warba ma ƙasa duk takathura bihim wal iftikhar wataƙila ma a garin tattara su ɗin sai zama ana yin alfahari da cewa ai mu a maulidin mu su wane da wane masu zo wato an zo maulidin za a tara mabarnata iri daban-daban a ce ga ƴan kaza na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga ƴan kaza har a dinga kuma alfahari da wannan cewa ai da ana maulidin kowa ma sai da zo har kiristoci da wanda suke ma ba sa sallah da ƴan ƙwallo da ƴan fim da ƴan kaza da ƴan wiwi duka kowa a ba su ƙungiya ƙungiya wai ana danganta su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana alfahari da su shine irin wannan abu ne ke mana ishara a nan zuwa gare shi la siyama in kanu min ahli riyasati wal yasar musamman kuma idan suka zama manyan gari ne masu wadata ayi wani taro a kira manyan taron na barna ne sai a kira manyan gari da masu wadata da sarakuna da 'yan siyasa su taru kuma a dinga alfarin cewa ai da muna tare da kamar sun zo to taro ya yi taro kenan ma'ana idan an gansu wa kasiran ma ya haduru fihi anwa'ul maradar so da dama kuma waɗannan 'yan luwaɗi sukan taru a wurin marasa gemu wanda suke wato masu haɓa maras gemu wa kad yakunu zalika min akbari maqasidi ahli sama taruwan waɗannan fasikai da waɗannan mutanen banza ta yuma shine asalin manufar masu jin kidan a tara mutanen banza dai kam rubama albasuhum thiyabal musabbaga alhasana wani lokaci kuma za a sa musu sutura wacce take an yi mata rini mai kyau wato kaga kowane dangi mutane da uniform ɗinsu sun ci gayu sun yi anko a zamanin su tufa wanda yake mushiri ne almusabbaga to alama ne akan wadata wanda kuma har yanzu haka ne ko a ce mutum yana saka sitara wanda sai an rina ta sai an sa mata baba sai an mata rini an mata bugu to sai a sa musu sitara mai kyau wadda take an rina ta wa arqasuhum fi tabiqir raqs a haura su kan dandamalin rawa suna ta rawa wa daurani suna ta jujjuyawa wa ja'alu mushahadatuhum sai a sanya kuma kallon su dinnan kallon waɗannan shagirai suna yin rawa suna jujjuyawa bal mu'anaqatuhum kai da ma rungumar su matluban liman yahduru min al-a'yan duk wani babba a ce sai ya tashi ya je ya kalle su kuma ya rungume su har ka jama'a tana cewa wai a rungume ta dan manzon Allah ayi mata kaza dan manzon Allah wato kamar yadda ka san a wannan zamani buci mai yake faɗa maganganun nan da suke rubuce a nan wa idza ghalabahum wajdu shaytani rafa'ul aswat had allati yubghiduha ar-rahman idan shaytan ya galabaice su al'amarin ya kai ya kawo dare yayi dare sai kaji sun fara kawai daga murya suna faɗan munanan maganganu wanda Allah ubangiji yake fushi da maganganun sai ta faɗan maganganu na kafirci da barna da fajirci da raina Allah da rashin arziki iri daban-daban wa kazalika zadu fil ibtida fi inshadil qasaid hakan kuma suka ƙara kawo bid'a wajen rera waƙe-waƙen fa kasiran ma yunshiduna ash'aral fusaqi wal fujjar bayan da mun ji cewa ana karanta waƙoƙi ne na mutane masu hankali wanda suka san ya kamata sai kuma aka zo ana karanta waƙoƙin fajirai da fasikai sai zama karin sautin murya da za a ɗauka za a ɗauko su ne daga wasu in iska ko indiyawa ko amurkawa wasu ɓatattu su za a ɗauko karin muryarsu da karin waƙarsa ana yi wai ana yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa fihim kathirun yunshiduna ash'ar al-kuffari wasu su ma da dama waƙoƙin kafirai suke rerawa bal yunshiduna ma la yastajizuhu aktharu ahli takrib kai suna rera ma abinda da dama daga cikin makareta ma ba sa ganin kyan shi wa inna ma yaquluhu a'zamun nasi kufran bi rabbil alamin za su dinga faɗan magana wanda wanda zai iya faɗanta shine wanda yafi kowa girman kafircewa Allah a ce Allah ya kasa yin aikin da wane ya bashi wane ya kwace aikin shi Allah kaza ne wane bai haifa ba ba haife shi ba ba mai faɗan wannan sai wanda kafircin shi ya bunƙasa ya kai mataki irin na sifir auna da hamana to jiya jiya nake karanta wata magana da malamin daura yake faɗa Allah ya saka mai da alkhairi cewa wai mawaki sai ya waka yi ma wani gwamna habaici sai a kama shi a kulle shi amma sai mawaki ya fito ya zagi Allah ya wa Allah maganganu na cin mutunci kuma sai a kyale shi a Najeriya na yake wani shi za zauna lafiya jama'a kenan waɗannan da suke raye yanzu gwamnoni sun fi Allah daraja kenan a idan mutane tunda su suke da sultani su suke da faɗa a ji su ba za su yadda a ci mutuncinsu ko da da watin ko da ta fuskar shagube ba ne amma aka zo cin mutuncin Allah za a kama suna ne a faɗa a yi ɓarna a nan nan Kano an yi wannan abin ya fi so a kirga akwai lokacin da aka ce ma an kai kotu aka zo aka ce za a yi shari'a mutane suka taru har yanzu ba a yi shari'a ba irin wannan kuma mutane ne a cikin rigan musulmai suke yin wannan abubuwa a lokaci guda kuma da wanda ke cikin kafirai zai yi rabin rabin wannan abin sai kuma a tada hankali a ce sai an hukunta shi har a yi yaƙe-yaƙe da kashe-kashe da tashin hankali to ina bambanci don in ya muri misali ya faɗo ta kalma mummuna akan Allah a sabon garin Kano ko a Zaria ko a Kaduna an tashi an ce ba yadda ba amma kuma ga wani musulmi dan musulmi a cikin rigan musulmai mai suna da tarihi da kuma irin na musulmai ya faɗi ko magana tafi wannan kafirci shi kuma an kyale shi saboda wata kungiya ko wasu al'umma ko wasu suna goyon bayan shi ko kuma saboda idan an hukunta shi zai zama suna ganin yanzu an hukunta kungiyar su kenan sai su zo suna ta kakkarewa ko kuma su fito su ce ƙarya suke ƙarya ake mushi ko su ce wannan baya wakiltar su kuma ƙarya suke su yake wakilta su ba da shi a hukunta mana ƴaƴan musulmai ne suke irin wannan barnan wato waƙoƙin ma ba ka iya sauraron su koda da cewa bari ka ji me suke fara in dai kana da ragowar imani da zaran ka ji baiti ɗaya biyu za ka ji hankalinka ya tashi kawai ko da kwatanci musulmi bai iya sauraron wannan abu amma kuma haka za su je su zauna su yi shi kuma su yaɗa suna wa Allah iskilanci suna wa Allah rashin hankali suna tuhumar Allah da gazawa suna ɗaukan wani bawa suna bashi matsayin Allah kuma ba abin da ake yaushe za a zauna lafiya jama'a yaushe Allah ba zai dinga jarabta mu da fitintunu iri daban-daban ba wannan abin shi yake yaduwa yanzu a cikin mutane kuma duk asalin shi da sunan wai sufanci dariƙa neman kusanci ga Allah zuhudu neman samun shiga gon Allah duk da wannan ake har abu ana ma Allah irin wannan karin tsaye wanda kamar da ya faɗa ana sai wanda ya kai matuƙa wajen kafirci to shine zai iya faɗan wannan magana Allah ka tsare wa ashadduhum bu'dan anillahi wa rasulihi wal mu'minina sai wanda yafi kowa nisantar da Allah da manzon Allah da mu'minai amma kuma sai kaji suna cewa sune yan faira su ne ahbabu su ne masoya su ne ushaku su ne na kusa da Allah su ne kaza su ne kaza amma kuma a zahiri abinda suke aikatawa babu wanda zai aikata shi sai wanda yafi kowa nisanci da shari'a Allah yafi kowa nisanci da gaskiya da addinin Allah wazadu aida ana nan kuma sai suka sake karawa fil alati suka kara kuma kayan kida bayan da bandiri kawai ake bugawa za a zo a kafa wuta a sashi ana yi ana dumamawa ana yi ana dumamawa don ya ƙara zaki to yanzu sai aka ƙara kayan aiki aka ɗauko ganga da ƙwairama da wata doguwar jita da kaza da abu da plate da ake kaɗawa irin dai ne da kaga ana yi a coci wasu gangunan ma banka ji kuɗin sai ka sha mamaki ba akwai gangar da za a ce ta tafi miliyan guda kuɗin ta kawai haka za a je a yi asusu a siye ta wasu ma ba su da ita a coci ake zuwa ana ɗaukan haya ba su da kudinta akwai kungiyoyi da islamiyin da ba su da kudin gangunan saboda gangunan sa da bala'in tsada amma za su je su hada abin nan liyazin da wasu coci ko wani kamfani na kide-kide ko wani gidan kida da rawa a ba su haya a kirga awoyi ko kwanakin da za su saboda tsabakan na jama'a alat alat kayan kida ka gyara shi Yes. alat wato kayan kiɗa ɗin allati tusta saru biha al-aswatu wanda ake harzika muryoyi da su bima yasna'u yasna'u bil afwa mimma yasna'u bil afwa'i wal aidi wanda ake amfani da bakuna ko hannaye wajen hura su ko kada su a harzika murya kal abwaq kaman al abwaq jam'ul buq shine trumpet shine uh, dogon nan me sunan shi kakaki go shine al-albuk ka abwaqil yahudi kaman kakaki irin na yahudawa wa nawaqisin nasara da kuma qararrawa naqus shine qararrawa jami'in shi nawaqis irin na kristoci min baligil munkarati wanda wannan ya kai matuka wajen barna an wuce malan tukuna ka anwa'ish shabbabat kaman nau'o'in shabbabat ash-shabbaba shine float mizmar kenan sarewa to shi ma kala daban-daban bangul iri daban-daban da za a kada ga sunan wasafarat da kuma asafira shine wustil kenan usur wanda za a hura shi ma kala daban-daban nau'i iri daban-daban kowanne an hura shi ga irin sautin da zai bayar wani kuma yana da mafitar iska iri daban-daban an toshe nan ya fita ta can ya bada sauti kaza a sake ɗage yatsa ya sake fita ta can ya bada sauti kaza haka dai haka dai kamar da suke wa anwa'is salasili wal autar da kuma salasil sune wato irin igiya wanda ake daurawa a jikin garaya ko kwairama ko makamantan su wal autar shi ma dai shine igiya amma yawanci daga fata ce ake daura su wanda ana kada su suna ba da kida iri daban-daban ai kaga haka suke yanzu ana a danna nan a danna can a kada nan sai sauti ya dinga tashi yana sauka yana tashi yana sauka har akwai mai sunan shi keyboard da suke cewa yanzu ko wanda kawai na'ura ce ta kiɗa ɗin iri daban-daban ita kawai turawa za a yi dangane kawai ana ja ana dannawa sai ka ji kiɗa kawai na tashi ana ana ana haɗa shi yadda ake so ga screen kuma yana nuna musu duk abin da suke kuma duk wannan da sunan wai ana wa Allah ne mimma azumat bihil fitna wanda fitina ta yawa ta haɓaka a sanadiyarsa hatta raba fi hasabiyu har ya zama yaro karami akan ta ya taso ya ga ana yi wa haruma fi hal kabiru tsoho kuma ya tsofe gaba ɗaya babba kuma ya tsofe gaba ɗaya akan ta wato har ta zama wanda aka haife shi shekara ashirin da biyar talatin tun da taso ya ga ana yin wannan abu wanda kuma da wayan shi aka fara yanzu har ya tsufa ana yi har ya manta ma san da ba a yi ba zai yi tunan shi aka fara ba sai abu ya zama common ya zama norm kamar yadda muke faɗa a jiya ko mummunan abu idan ya zo yana sabo a ɗabi'a ɗan adam kuma kome shi sai ya kyamace shi amma idan abin ya nace ya nace ya nace ya ki tafiya sai a saba da shi ko a saba da shi a karɓa ko kuma ko ba a karɓa ba kawai sai a haƙura yanzu kalli misali yanzu kalli duhu nan da muke rayuwa a cikin shi wanda nefa ba sa ba da wuta a kaga duhu bala'i ne a ƙasashen da aka san muhimmancin al'umma haka ba kyauta na awa ɗaya bala'i ne ya zama kare sa ya zama emergency amma mu haka zamu kwana mu tashi ba ma so dai amma mun saba ya muka iya dole dole an yi adjusting a addimo yadda za a yi makarfi ya gaza obasanjo ya gaza wacece ta gaza duk an kowa na rike da ka gaza ka gaza a nishi yan china suka gano su kuma su ta yin fitilu masu sola masu batir masu rechargeable kaza ita yawo da power bank ana dai a san da za a yi sababin ne ko yayi so kaga amma yanzu inda ba a san a ɗauke wuta ba an ɗauke ba za a yadda ba ba za a yadda ba a ɗauke dole za a tada hankali a ce ba a yadda ba to haka ɗan adam yake ko mummunan abu idan ya zo zai yi adjustin ya tafi da shi wanda aka haifa shekara ashirin da biyar baya ko ƙasa da haka a najeriya bai san da ba a ɗauke wuta ba tun da ya taso a haka ya ga kanshi kullum duhu kwana ɗaya biyu uku duhu awa uku haske kwana uku duhu awa uku haske haka ya sani ka gani shine raba fi hasabiru wa haruma fi halka biyu hatta takhadhu dhalika dinan wa daydana har suka rike haka a matsayin shine addinin su kuma shine daidanin su shine akan shi suka kaiwa su kawo ma'ana da an haifi yaro abinda za a fara kokarin koya mishi ya hada ce kasidu ya iya da an je islamiya galibin islamiyan dariƙa idan ka je musamman a garuruwan da dariƙa take da take da ƙarfi za ga rabin karatun kawai waƙe din nan ne ba a koya musu wani karatu a ce hadda alqur'ani karatun hadisi fiqhu tauhidi sira a shirin maulidi na gaba kawai za a yi musamman za a ce an shiga almuharram ba su wata uku ba to kawai rihazal ne kawai na waƙe-waƙen da za a yi idan maulidi ya zo da haka kullum cikin aikin da ake kenan ba dare ba rana sai zama wannan shine kawai al'adarsu wa ja'aluhu min alwadha'if ratiba bil ghadati wal ashi ya zama shine aikin su na safiya da maraice ka salatul fajr wal asr kamar yadda ake sallar asuba da safi da sallar asar da maraice wa fil awqati wal amakin alfadilat da kuma a kowane lokaci da wurare masu daraja wa gatabu bihi anil qur'ani was salawati kuma suka maida qur'ani baya suka zabi wannan abubuwan na kada kade suka maida alqur'ani baya suka maida sallah baya babu rusu da alqur'ani zaka tare yara ɗan islamiyya da waɗannan ƴan mata cikin su fare yake cike da waƙoƙi iri iri amma ba su da izu biyu lafiya a cikin cikinsu sannan sallah dama ba ta cikin lissafi ai gani suke wannan kaunar da suke cewa suna riyawa suna wa Allah da manzo to ta wadatar da su daga tsaye da sallah da yinta akan lokaci na'am wa afadu bihi anil qur'ani shine suka suka musanya shi suka musanya shi daga barin alqur'ani da sallah wa sadaqa fihim qawluhu fadin Allah subhanahu wataala ya gazgata akan su da Allah yace fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'us salata wattaba'ush shahawati sai wasu mutane suka zo a bayan su fa khalafa min ba'di sai wasu mutane suka maye min ba'dihim bayan wadancan wadancan mutanen kirki da aka ta ambata aka ta ambata a cikin sotu maryam ko bayan ambaci annabawa sai aka ce kuma fa khalafa min ba'dihim sai wasu suka zo suka maye bayan su khalfun khalfun wasu suka ce auladu su'in wato ‘ya'ya da jikoki da ke maye iyayensu sai su zama su ba su da kirki irin na iyayen ko kuma halfun ƙurunin ukhar wasu zamanna daban inda wanda za su zo inda ƙurbis sa'a gab da tashin alkiyama waɗannan mutane a ba'us salata shi ne sai suka wulaƙanta sallah al'iba'a a nan malamai su mata fassara aƙalla ɗayan uku ko dai a ta'akhiru an waƙatiha wulaƙanta sallah daga cikin siffofinsa akwai yin ta ba a kan lokaci ba jinkiri a kira sallah mutum ya ci gaba da harkarsa sai sanda ya ga dama ko ya samu sarari ko kuma sai da ya haɗa ya buge su wannan iba'a ce hakanan kuma a ba'u salata wasu malamai suka ce kufurin biha kafircewa sallah wa jahdun bi makanatiha fi din da yin musu akan matsayin sallah akan cewa dole ne a cikin addini wannan ma daga cikin fasarar da malamai suka yi da kuma aba'u salata adamul qiyami bi wajibatiha rashin yin ta yadda ya kamata ko da mutum ya akan lokaci amma baya cika tsayuwa bai cika karatu bai cika ruku'u babu natsuwa babu kaza babu kaza wannan ma ibadatu salati wannan ma mugun abu ne sannan malamai suka sake yin sabani akan suwaye ake nufi da khalfun dinnan shin musulmai ne da za su biyo bayan musulman farko su lalace ko ko kafirai ne waɗanda suka ki sallah ko kuma musulmai ne da za su yi ridda wanda wannan mas'ala ce akan hukuncin barin sallah shi ridda ne ko ba ridda bane tsohuwar mas'ala ce fiye da shekara dubu ana magana akan ta wata ba'u shahawat suka biye ma soye-soyen zuciyarsu sha'awar zuciyarsu shine kiɗa ɗin da rawa da ciye-ciye da kaza da kaza abubuwan da suke na sha'awar rayuwa suka biye musu suka yi watsi da sallah suka yi daina kulata wannan ya gasgata akan mutane masu irin haka ga in ana harka irin waɗannan harkoki na maulidi ba maganar sallah kuma saloli za su raɗa ciki misali nan ana irin hawan da ake na zagaye akalla dai a zahar da al'asar za su ratsa babu wanda zai ce to jama'a bari mu tsaya mai sallah a tsaya shi jagoran misali ya yi alola kowa ya shiga sahu ya shiga ya musu sallah ba za su yi wannan ba sai wanda ta dame shi shi kadai wataƙila ya saɓe ya shiga wani masallaci ya yi da su masu wucewa da 'yan kallon duka ba wanda ya damu da sallah yin ta akan lokaci a lokacin da suka ga dama ne za su yi idan ma sun yi ɗin kenan haka a dukkanin tsare-tsarensu ko wani taro ne ya haɗa ku da mutane da suke masu wannan tafarkin masu bin tafarkin sufaye za ka lura su sallah ba ta cikin priority ɗinsu a ce ana cikin wani taro ko ana cikin wata harka ko wani mitin bari a dinga tashi da zarar lokacin sallah ya yi to wannan yan izala ne kawai suka damu da wannan ahlus sunna alherin Allah ya kai gare mu kuma yana daga cikin abin da ya kamata mu ma kuma mu kiyaye wani lokaci musamman saboda tsaba ragen boko da fitinar rayuwa sai mu ta yin harkokinmu a ofis ko a kasuwa ko a rumfunanmu na aikin sana'o'inmu ko a gonaki ko a gida ko ana zaune ma haka nan zaman banza kawai har lokacin sallah ya wuce to wannan mun kama mugun tafarki babu shakka kamar yadda umar yake cewa yana horon gwamnoninsa da su je su tsayawa da mutane sallah shine abu na farko da ya tura su tsaye da mutane ya ce duk wanda bai tsaye da sallah ba faman aza'aha falima siwaha addiya wanda duk ya wulakanta sallah to sai ya wulakanta duk abin da ba sallah ba fiye da haka idan kai abokin kasuwancin ka bai tsaye da sallah to kasan yadda ya wulakanta sallah sai ya wulakanta ma wannan kasuwancin fiye da haka wanda ka sashi tsare shago kaga bai sallah ka kyale shi mai gadin gidanka yaranka a kasuwa sakatarenka a ofis matarka ‘ya'yanka ba sa sallah baka kula ba ko to sai abinda ka ba su ajiya ko ka ba su tsarewa sai sun bata shi fiye da sallah ka san wannan haka umar ya ce falima siwaha abdiya sai ya wulakanta sallah duk wanda ya wulakanta sallah sai ya wulakanta abinda ba ita ba fiye da wulakancin da yawa sallah Allah ka tsare mu wasara lahum nasibun min qawlihi ta'ala haka kuma suka samu rabo a cikin fadin Allah da yace wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiya Allah ya ce wa makana salatun indal baiti sallar su a ɗakin Allah ba komai bace ba ta zamo ba illa muka'an face muka'u wa tasdiya da kuma tasdiya almuka shine abin nan kenan fito da kuma tasdiya shine fito shi ma a asali lafazin almuka daga maka'a daga maka yamku makwan wa muka'an asalin shi abinda suka ce kamar yadda yake a larabci shine mutum ya sa hannayen shi haka a cikin baki ya lankwasa harshen shi sai ya kura irin yadda da ake da ana kallon kwallo din nan idan ana yin wani abu wanda ya burge mutane ko sai mutum har yanzu ana yi ko sai mutum ya saka hannun shi a cikin baki sai ya lankwasa harshen shi sai ya kura ya kura sai ka ji wani wani fiu fiu fiu fiu to wannan shine asalin muka' waye iya sha nan kamar yadda an tara yake fada a cikin wakan shi yake cewa wa halili ghaniyatin taraktu mujaddalan tamku farisatuhu ka shidqil a'lan ya tsara wani ne a wurin yaki shine zai na cika baki yana cewa wa halili ghaniyatin halib shine miji miji na aure na wata kyakkyawan mace ghaniya suna cewa mace ghaniya ne idan ta zama kenta ya sa ta wadata daga sai ta yi kwalliya sai su ce mata ganiya wanda kenta ba na makale-makale ba ne natural ne wa halili ganiyatin ai wa rubba halili ganiyatin taraktu mujaddalan a wata riwaya kuma musaddalan na bashi a fada a ƙasa na kada shi na bashi sari'an alal ardi sai ce tamku farisatu wato abin nan duburarsa ko kuma kwiɓanyansa tana ta ƙara saboda zafin tsara da ya ji tana ta ƙara tana ta fitar da wani sauti kamar fito ta mukufari satuhu ka shidikil a'alami kamar bakin raƙumi wanda bakin shi ya yage wanda idan yana huci bakin shi ya yage hucin da ya ta fita haka nan ya ce menene yake cewa a cikin wakan sabaktu sabaktu sabaqat yadayya lahu bi ajil ta'anatin hannuna ne ya riga yana shi ya kai mishi wani sara nan take ya kashe shi warasha shi nafizatin kalaunin andami can dai waka ce a cikin mu'allaka shi ta antara ibnu shaddadin al-abasi wani mawaƙin din nan bakin fatan na jahiliya almuhim muka shine wannan fito da ake na sanya hannu a tara harshe a hura iska wa tasdiya da kuma tafi tasdiya daga sadda yusaddi tasdiyatan tasfiqi kenan to wannan istisna'i ne munqati wama kana salatuhum indal baiti sallar da suke a dakin Ka'aba ba komai bace ma'ana ba ba komai bace illa wannan abun to kaga wannan abun ba wani ragowa abu bane a cikin sallah zaka istisna'i ne munqati abinda suke yi kenan a a a dakin Ka'aba wanda wannan zargi ne ga Qurayshawa kamar yadda Ibn Abi Hatim ya ruwaito daga sahabi Abdullahi dan Abbas a cikin tafsirinsa yake cewa kanat Qurayshu تطوف بالبيت عراء تسفر وتسفق قريشاوا sun kasance a jahiliya tatufu bil baiti suna dawafi ga dakin Allah uratan tirara tumbur haihuwa uwarsu tusaffiqu suna tafa suna tafi wa tusaffiru suna yin suna yin fito aikin da suke kenan a wajen wai saboda kasa saka sutura wanda ko sun yi sabo da shi ko sun same shi da kudin haram ko da kudin shubha ko sun ci dukiyar maraya ko sun yi kwace kar su haka idan mutum yana so ya sanya shi ba zai iya yin tsirara ba sai dai ya sa kaya yana jin kunya ko yana ganin shi babba ne to akwai waɗanda suke suna nan suna da kaya wanda yake holy abin nan kenan da ce dressing ko wato siyab muqaddas wanda sai ka biya kuɗi zaka saka kuɗi ko masu bala'in yawa in baka da su sai dai ka hakura ka tafi tumbar to shine sai maza su yi da rana mata su yi da dare shi ne za su dinga waka suna cewa allauma ya budu julluhu au ba'duhu fa ma bada minhu fala uhilluhu wai za a ga tsarecin su gaba ɗaya ko kusan dukkanin shi kuma duk abin da aka gani ma ba su yafi ba Allah ya isa haka suke da a jahiliya ba sa sa kaya in sun zo dawafi wadan sunna wa Allah talaucin su da bukatun su zuwa gare shi shi ne ibnu abbas ya rawaito wannan ya bada labarin wannan magana da take fassara wannan aya cewa wa ma kana salatu indal baiti illa muka'an wa tasdiya ash-shahid anan shine wannan abin da suke yi su ma kaga kaɗe-kaɗe ne da tafi ana kiɗa ana tafi kuma da sunan ibada idil muka'u huwa as-safiru wa nahawuhu min al-gina domin al-muka shine fito da makamancinsa na ainihin wato kiɗa wat tasdiya hiya tasfiqu bil aidi shine kada hannaye tafi da aka ce inna matasfiqu lin nisa amma kaga yanda tafi ya zama shine abin abin abin nan din da aka wani abu ko sai ka ji rap rap rap rap rap maimakon ai kabbara ko kuma ai tasbihi to tafi ake to mata ne suke yin tafi ba maza ba sai ce tasbiqu bil aidi idza kana hadha sama'ul fa idza kana hadha sama'ul mushrikina idan ya zama wannan shine irin saurare abinda mushrikai suke saurare a jahiliya alladhi dhammahu Allahu fi kitabi wanda Allah ya zargi hakan a littafinsa alkur'ani fa kaifa idza turina bil muka'i as-saffarati al-mawasi wal mawasi to idan ina kuma kake ganin su da baki kawai suke da hannu su kafirai a makka Allah ya zarge su to ina kuma ga wanda yazo ya ƙara da wasu abin fito da abin kida wa bit tasdiyati a wajen tafi kuma ya ƙara da silsilatul garabi ya ƙara da ainihin wato zaran da ke jikin a sarewa ko abin kiɗa waje ala zalika tsariƙan wa dinan kuma ya mai da wannan cewa wai shine tafarkinsa kuma shine addininsa ya taƙarrabu bihi ilal maulal jali wanda yake ƙoƙarin ya kai ga Allah Ubangiji ta wannan hanya shi bai tsaya a matsayin kawai barna ba ce a ya ɗauka addini ne kuma ma hanya ce da zai samu ya samu shiga a wurin Allah wa zahara ta haƙiƙu ƙaulin abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu gaskiyar maganar da Abdullahi dan Abbas ya faɗa sai ta bayyana ƙarar ana a dan Mas'ud Allah ya ƙara masa yadda yake cewa al-gina'u yumbitun nifaqa fil qalbi kama yumbitul ma'ul baqal shi rera waka shi kida yana tsirar da munafurci a cikin zuciya kamar yadda ruwa yake tsirar da albaqal wato mabunkura kasa dinnan irin su kabeji da karas da makamantansu wanda za a shuka su ko a rasa su sai su fito su fito irin kayan kayan lambu yadda kasar ruwa idan ana musu ban ruwa ko suna samun ruwan damuna za su fito ko mun ba daɗe ko ba jima to haka duk wanda ya mai da al'adarsa da ɗabi'arsa ya saba wa kunnensa da jin kiɗa to babu shakka munafunci ya tsira zuciyarsa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un asalin wannan hadisi ya zo marfu'i al-imamu abu dawud as-sistani ya fitar da shi a cikin as-sunan da kuma ibnu abi dunya a cikin kitabul malahi iyakar cewa al-gina'u yin bitun nifaƙa fil kalbi iyanan wajen ya fitar da shi sai dai kamar da ibn kai ya faɗa cikin igastul lahfan an masayid shaitan da kuma shekul albani a cikin littafin abba'ifa lamba na 2400 da lamba 30 cewa wannan riwaya a matsayinta na marfu'iya da ifiya ce shadda ce duk abin da ya zo na ingantattun isnadoji ya zo ne mawqufi kamar yadda al-imamul baihaqi ya fitar da shi a cikin asunan kubra sunan kabir ɗinsa da kuma ma'arifatul asari was sunani nashi har ila yau da kuma littafin taqdiru azami sala na Muhammad ibn Nasr al-Marwazi shi ma ya fitar da shi da isnadi tabbatacce zuwa ga Ibn Mas'udin amma mawqufi ba ba mausuli ba hakanan Ibn Abi Zamanin a cikin kitabus sunna dukkanin sun fitar da wannan riwaya daga sahabi Abdullah dan Mas'ud Allah ya ƙara masu yadda wanda kuma waƙi'i yana ayyada wannan waƙi'i yana ayyada wannan babu da za ka ga mutumin da ya shahara cewa ɗan jin kiɗa ne a lokaci guda kuma gan shi a ce kuma da cin alƙur'ani ne ya iya ƙur'ani yana riƙe yana kula da ibada da riƙo da sallah yana kula da wajibobi da mustahabbai ba zai yi kuma a lokaci guda kuma ya zama ya shahara da jin kiɗa ba a ce shahararren makaɗi ne a lokaci guda kuma shi ne ke jan bakin a tafsiri a unguwarsu ba zai yi ba ba za su haɗa zuciya ɗaya ba idan kuma an samu to ya kamata mu sani a ce ga wannan ai wannan da ka gan shi shine ya ci musabaka bara ɗin nan ta jiha kuma ba da yake ban da kiɗa ai ɗan ai makaɗi ne yana ma da studio inda yake haɗa kiɗa ba zai yiwu ba to haka wannan kiɗa jama'a da ya shahara ya yaɗu ya yaɗu a cikin mutane shine magar da muke faɗa da har aka wayi gari ma a cikin shi aka haifi mutane a ciki suka taso har ma ba wanda yake tsammanin ma ba kyau ba wanda yake ma tsammanin babu kyau jama'a wallahi yana nan a matsayin babu kyau din a matsayin barna ce a matsayin haramun ne a matsayin karkata ce ya kamata mu kiyaye kunnuwan mu da kunnuwan waɗanda suke karkashin mu daga sauran kiɗa in wanda ya zama na dole ba yadda ka iya to wannan ya zama larura amma ka zauna ka sa earpiece mutum ya shigo mota ko jirgi ya kunna airfis tsawon awoyi ba abin da yake ji sai kira ya kwanta bacci a ɗaki ba zai bacci ba sai ya saka kira a abin nan a makaranta ana lacca yana jin kira kai wani ma fa likita ne ana yana ganin marasa lafiya yana jin kiɗan shi ya shiga tiyata yana jin kiɗa direba yana jin kiɗa sarakuna kowa duk inda ka kunna da ka kunna FM babin da zaka ci kiɗa in tallabi za a yi sai an sa kiɗa komai kiɗa wannan barna ce jama'a kamar yadda hadisi ya bayyana mai magana kan hadisin a baya shine hadisin cewa za a waye gari mutane suna halasta kida kamar yadda za su dinga halasta giya da zina akai muqaranan su waɗannan abubuwa guda uku barna ce mummuna malam ya ci gaba da cewa bal afdal amru ila an yujtama'a fi hadha samai ala al-kufri birrahman abin ma ya kai matuka aka waye gari wannan sauraron kida sai ya zama ya kai ga an haɗu akan kafircewa Allah wal istihza'i bil qur'an da yau alqur'ani izgili shine zagin Allah zagin alqur'ani wal dhammi lil masajidi was salawat da zagin masallaci da zargin sallah cewa sallah ba ta da wani amfani masallaci ba ta lokaci ne kidan nan shine daidai irin yanda waɗannan ƴan ƴan ƴan lalatatu suke faɗa a wakokin su wabba'ani fi ahli imani da sukan muminai wal qurbati da sukan masu neman kusanci zuwa ga Allah wal istighfafi bil anbiya'i wal mursalina da cin mutuncin annabawa da manzanni kamar yadda ake ji a maganganun nasu wat tahbidi ala jihadil mu'minina da wato kwadaitarwa zuwa ga akashin mu'minai wa mu'awanatul kuffari wal munafiqina da taimakon kafirai da munafikai duk zaka ji a cikin waƙoƙinsu wattihadil makhluqi ilahan min duni rabbil alamin kaji maganar ma ya take akan ta karara da riko da wani abin halitta a matsayin ubangiji kuma bayan Allah ina abin da suke ma inyas wattihadil makhluqi ilahan min duni rabbil alamin riko da wani abin halitta a matsayin Allah koma bayan ubangiji a ce su ce su inyas ne allansu inyas shine kaza bai haifa ba ba a haife shi ba shine ma ya ba Allah aikin da yake yi kuma ya ma kasa ya kwace aikin shi irin wannan munanan maganganun su ne yake mana ishara a nan wa shurbi abwali almustami'ina da shan fitsarin masu saurare su dinga barna har akai ma ana yin fitsari ana sha wa ja'al dhalika min afdali ahwalil arifina da sanya haka a matsayin cewa ma wannan shiga wata halara ce ta musamman mutum ya riga ya shiga wata halara wai maimakon ya sha ruwa abin nan fitsari zai sha a yi fitsari a miƙo mishi a kofi ya sha warab il aswati almunkarati da ɗaga muryoyi waɗanda suke ababen kyama murya marar wadda take ɗauke da sauti ko mummunan magana allati ashabuha sharru min albaha'imi as-sa'imati wanda masu wannan muryar sun fi sharri fiye da dabbobi albaha'im as-sa'imati wanda suke ba sa magana shiru suke alladina qala Allah fi mithlihim wanda Allah ya ce game da irinsu am tahsabu anna aktharuhum yasma'una aw yaqilun shin kana tsammanin da dama daga cikin mutane dinnan suna ma ji ne ko suna da hankali inhum illa kal al'ami su ba ba su da wata kama illa kamar tumaki da awaki da shanu da raƙuma balhum adallu sabila kai sun mafi waɗannan dabbobi bata daga hanya madaidaiciya wa qala Allah yace ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس حقيقه mun kirkiri mun halitta da dama daga cikin mutane da aljanu aljanu da mutane ga jahannama lahum qulubun wadanda suna da zukata la yafqahuna biha ma ba sa gane abu da zuciya walahum a'yun suna da idan duna la yubsiruna biha ba sa gani da idanu walahum adhanun suna da kunnuwa la yasma'una biha ba sa ji da kunnuwansu ulaika kal an'am wannan sun fi kama da dabbobi balhum adallu kai sun fi dabbobi bata ula'ika humul gafirun waɗannan sune gafalallu saboda Allah ya sanya musu ji ba sa ji ba sa gani wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'ida fama agna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum summun bukum law alima Allah fihim khairan la asma'uhum da ire-iren ayoyi ire-iren waɗannan da yawa malaman tafsiri suke cewa abin da yasa aka ce balhum adallu sun ma fi dabbobi bata saboda su fa innal an'ama tafqahu ma khuliqa li ajali dabbobi suna fahimtan abinda aka halice su dan shi wa haula'i la yafqahuna ma khuliqu li ajali su kuma ba sa fahimtan ma abinda aka halice su dan shi Allah ya halice dabbobi akan wani sunna suna gudana akan wannan su ci su sha su haihu su bada nono a yanka su a ci duk wannan sun yadda kuma suna tafiya akan wannan tafarkin inda aka sa sunan za su inda aka je sanan za su kwana abinda aka ba su shi za su ci ba sa gaddamawa iyayen gidansu amma su ko mutanen nan su ba sa sun kasa fahimtar abinda ya sa aka halicce su sun ki gane abinda ya sa Allah ya halicce su don su yi masa ibada don su yi masa bauta sun ki wannan to haka sai zama dabbobi masu fi su hankali shi sa Allah ya yi badalul idraf anan ya ce balhum adallu kai sun ma fi su bata wato kwatanta su ma da dabbobi kamar kwatancen bai kai matuƙa ba a ce inhum illa kan al'ani su ba komai bane face kamar dabbobi to a hakan ma dabbobi sun fi su ta fuskar cewa su dabbobin suna gane abin da Allah ya halicce su da shi suna tafiya akan sunnar da Allah ya gudanar da su su kuwa waɗannan kafirai to ba sa gudana akan haka don haka sun fi dabbobi bata Allah ya tsare yace alladhina yaf'aluna fi sama'atihim ma la yaf'aluhu al-yahud wan nasara wanda a cikin wannan saurare sauraren kidan da suke da abubuwan da suke yi suna aikata barnar da kirista ma da yahudu ba sai a nan kasashen mu zaka ga wani lokaci aka fito ana irin wannan maulidin hatta kiristoci sai su dinga mamaki wai wannan anya musulunci ne kuwa in kana da hulɗa da inyamur sai dinga tambayar ka wannan abin an yi addinin ku ne kuwa saboda su ma kansu ba sa yin wannan abin a coci barnar da suke bata kai haka ba da haka sai zama musu abin kallo abin mamaki abin tambaya cewa wai da gaske ne wannan addinin ne ko kuma ma sai su ce a wannan kai wanda ya dade a cikin musulunci sai ce kai wannan ba musulunci bane wannan ba this one no be Hausa religion haka kawai zai ce maka ba musulunci bane wannan saboda ya dade a cikin musulmai ya san abin da yaga ana yi tunda koda bai karanta ilmanci ba bai musulunta ba bai san abin ba amma da ya san wannan a cikin abin da ya san musulmai suna yi to wannan sabo ne kuma ya fi kama da nashi shi kafiri kirista fiye da na musulmai din ولهذا يتولون من يتولاهم من اليهود والنصارى والصالحة da haka zaka ga suna yi nuna kauna da zumunci ma yahudawa da nasara da sabi'a masu botan mala'iku suna taya su idan za a yi kirismeti suna taya su su ma idan za a yi nasu gadir khum ko kaza su ma za su taya su zaka zaka an aje musu kujeru na musamman in an zo coci za a ce ga wurin yan shi'a ga wurin ‘yan kaza sun zo su taya su murnar rana haihuwa a Yesu almasihu su ma su yi tarayya da su sannan su ma idan nasu bikin ya zo na barna kwatankwacin wannan su ma za su tura wakilai su je su mai musu da bikin da suka kawo musu za ka akwai muwala tsakankaninsu kuma su dinga yaɗa wannan suna ganin kamar wai falala ce alfarma ce alheri ne ya ci gaba da cewa wal mushrikina wal majus da kuma mushrikai da majusawa duk suna musu suna musu alliance suna yin alliance su suna son su idan abu ya shafi wasu barna wasu wasu mabarnata ko wasu fajire ko kafirai sai kaga suna jin damuwa suna taya su abinda aka yi ma yan shi'a sai kaga wanda suke wanda suke kan gaba wajen taya su alhini sune kafirai abinda aka wa kafirai sai ga wanda suke kan gaba wajen taya su alhini sune yan shi'a haka irin wannan muwalat wa yaj'alunahum min ikhwanihim sanya su zama ƴan uwansu wa ashabihim su zama abokansu wa ahli khirqatihim kuma su ne ma waɗanda suke ƴan bangaren su ko office kuke guda daya ko wata ma'aikata ko wata harka idan a cikin ku akwai dan shi'a akwai kirista sai ga sun hade muku kai ku musulmi su sun zama kawayen juna sun zama abokan juna saboda addinin su ya bi kama da juna idan a cikinsu akwai wani ɗan kwaya da wani ɗan faila sai kaga suna da fahimtar juna saboda al'arwahu junudun mujallada irin ɗabi'a addininsu ya kama da juna har za ka ga komai nasu suna yi a tare suna tafiya tare haka in anguwa ce ta haɗa sai ka ga ga kiristoci ga musulmai ziryan musulmai ga kuma musulmai masu irin wannan ɗabi'a sai ga musulmai waɗanda suke ganin su masu ɗabi'a kiɗa ne sun fi mutunci da zaman lafiya da alaƙa da kiristocin nan fiye da musulmai hakan suna da buki ko suna da suna ko an musu rasuwa tare da kiristocin nan za su yi musharaka wajen farin ciki na farin ciki ne wajen bakin ciki ko damuwa in na damuwa ne idan ya faru da arnan su ne kan gaba wajen kaiwa arnan ɗauki da nuna musu cewa ana tare duk wannan ba tun yau haka yake faruwa ba wa yaj'alunahum ikhwanahum wa asabahum ala khirqatihim ma'a mu'adatihim lil anbiya'i wal mu'minin har da cewa suna sane da cewa waɗannan kafiran suna gaba da mu'minai suna gaba da annabawa fasara sama'ul muhdasu da'iran bainal kufri wal fusuqi wal isyan dan haka wannan kada kade na barna da aka kirkiro yana kewayawa ne tsakanin abu guda uku ko dai kafirci shine kimma kenan ko fasikanci ko kuma saban Allah wala haula wala quwwata illa billah yace babu karfi babu dabara sai ga Allah wa kufruhu min aglabil kufri wa ashaddi kafircin dake cikin irin wannan kada kade yana daga cikin kafirci mafi girma mafi tsanani mafi muni wa fusuquhu min a'zamil fusuqi a babin kafircin kafircin yafi sauran kafirci girma haka ababin fasikanci wannan fasikancin ya fi sauran fasikanci girma wa zalika anna ta'athir al-aswati fi an-nufus min a'zami ta'athir me yasa fasikancin da kafirci ya fi girma saboda tasirin sautuka da ke shiga cikin zuciya ya da tasiri fiye da komai yughniha wa yughazziha yana ciyar da zuciya ya wadatar da ita ya bata abinci hatta kila har ma ana cewa innahu lidhalika summiya gina'an saboda yadda yake wadatar da zuciya shine aka same suna gina'u li'annahu yughnin nafs yana wadatar da zuciya wa huwa yaf'alu fi nufusi a'azama min humiyal qu'usi hatta yujibu lin nufusi ahwalan ajiba yace wannan kida dake shiga cikin zukata yana tasiri a zukata fiye da abin da ke cikin abin sha fiye da abin da yake cikin maye na abin sha hatta yujibu lin nufusi ahwalan har ya sanya zukata su shiga wani yanayi ajiba abin mamaki yanayin da su shiga yuzullu ashabuha anna zalika min jinsil karamati al awliya idan abin ya faru su kuma su dauka karama ce ta waliye zai bada misali da kanshi a gaba wani wato mutum zai ruɗe wani abu a sai a ce karamar waliye ne wa inna ma huwa min al-umur at-tabi'iyyah al-batila al-mub'ida anillah da gaskiya abubuwa ne amma na ɗabi'a wanda suke na barna wanda za su nisanta mutum daga Allah idh shayatinu tamudduhum fi hadha as-sama'i bi amwa'il imdad bi anwa'il imdad saboda shaytanu ne ke kawo musu wato dauki suke kawo musu taimako suke kawo musu agaji mai yawa shine zaka ji an ce an taru a wuri guda an ga surar wani shehi ta fito ana ta ana ta tabawa da gaske ne surar suka gani amma shedan ne zai fito musu haka to kuma sun sai da suka gama jin kida suka gama shaye shaye hayyacin su ya fita daga jikin su shikenan duk abin da suka gani haka ba su gaskata sai ya ce an ga shehi a cikin fitila ta kan titi an ganshi akan bango an ganshi a dakin wata mata da sauransu abubuwa iri daban-daban waɗanda duka shedan ne yake ƙara da kamar da Allah yake cewa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayy yan uwansu shekaru suna ƙara an gaza su cikin bata sun mala yuqsiruna kuma ba sa ba sa gazawa ba za su kyale su ba sun ƙara tabbatar da su sai sun halaka su irin mu saurara anan saboda ƙurewar lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi inda yake cewa kama qala ta'ala wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayy thumma la yuqsirun سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك